ربنا وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yau ashirin da biyu ga watan biyar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu da talatin da hudu wadda sai dai da ɗaya ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha uku ta miladiya za mu tashi darasi na casa'in shafa'i na zarafi na tamanin a cikin karatunmu na al'adiyya za mu sake karatun umran ne ko kuwa a gurguje za mu kara a za mu karanta a zarafi na saba'in da tara a gurguje akan umra saboda karatun ya goge daga daga hoto da aka ɗauka ba ta ɗauka ba to za mu karanta ta a gurguje sannan sai mu karanta darasin mu na tamanin yau wanda yake da shi ne za mu kare babul hajji insha Allah malam yace al-umratu fil umri al-umratu sunna a ita umra sunna ce fil umri marra sau daya a cikin rayuwa to wannan bagana da malam ya ambata cewa umra sunna ce ya faɗa abin da yake shine matabar malik kuma shine matsabar daga cikin a'imma shi ne matsabar al'imam abu hanifa a waɗansu malamai wanda daga cikinsu akwai imam ahmad shi ne riwayat take al-mazhab amma a wajensa cewa ita umra wajiba ce farilla ce kamar hajji mun ambaci dalilan kowanne daga cikin fariƙai ne guda biyu dalilin waɗanda suka ce umra sunna ce da waɗanda suka ce umra wajiba ce dalilin cewa wanda dalilin malik da ya ce umra sunna ce shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wajiban da suke kan mutum kuma ya ambaci hajji aka ce a a wanda ya tambaye shi imam ibn sa'alaba yace hal alayya ghayru akwai wani abu bayansa yace la illa an tatawwa sai dai in kayi tatawwi a kuma akwai hadisi da aka rawaito na Abdullahi bin Amr bin al-As idan ban idan ban kuskure ba an tabbai annabi sallallahu alaihi wasallam akan umra a wajibatun hiya wajibatin yace la wa an ta'tamir khairul lak amma kai umra alkhair shine ya fa alkhairi a gare ka amma wannan hadisi bai inganta ba a waɗanda suka ce umra wajiba ce shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin aisha wanda aisha ta ce ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ala nisa'i jihad ta ce ya rasulullah akwai jihadi da yake wajibi akan mata yace alaihin na jihadin la qitala fi akwai jihadi da yake wajibi akan su amma wannan jihadin ba a yaki a cikin sa alhajj wal umra shine hajji da umra to kaga aka yi amfani da lafazi na ala wanda yake dilala wanda yake nuni akan wajabci saboda haka kaga kenan ya ce hajji da umra wajibi ne akan mata abin da yake akan mata kuma ya wajaba akan maza in ba min babin aula ba duk tasawi in ba ya tsinci maza su suka cancanta ya zama wajibi a kansu ba a su zamanto daidai su ma umra ya zamanto wajiba a kansu sannan حديث أعرابي در بن حبيش ليزو ولي أعرابي ليزو وجن سيدنا عمر يجي يا أمير المؤمنين إني كنت رجلا نصرانيا في الجاهلية فأسلمت ni mutum ne wanda nake kirista a cikin jahiliya sai na musulunta fa wajadtu al-hajj wal umra maktubayn alayya fa ahramtu bihima sai na ga hajji da umra an rubuta su farillai a kaina sai ne ihrami da hajji da umra sai sai na umar ya ce masa hudita li sunnati nabiyyi ka shiryu ga sunnar annabinka sallallahu alaihi wasallam to shahidi anan ya tabbatar masa da cewa gare abin abin da ya faɗa na cewa ya ga hajji da umra wajibai a kansa ya yi harama da su kuma sai ce masa ka shiryu ga sunnar annabinka sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna kan cewar wato ya tabbatar da shi a kan wannan fahimta tasa ta cewa hajji da umra wajibai ne a kansa sannan a hadisin abdullahi ibn umar wanda ya ruwaito na kisar da mala'ika jibril ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan al-islam da al-iman da al-ihsan da kuma sa'ar al-qiyama a riwayar ibn kuzaira ta wannan hadisin da ya zo bayanin menene musulunci sai ya ce a al-islam an tu'mina billahi an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وأن تحج وتعتمر سيتي كما كي حج كي عمرة كي حج كي عمرة إذا كنت أي رواية مسلم بتفقوان لنبا كنت إيه سبب رواية مسلم تازوني أدن كلي إذا كما وانا رواية ابن خزيمة تازو تاوروري كما رواية مسلم da aka ce hajji ai hajji mutlaq ne in aka zo aka yi tafsilin hajji hajji nau'i biyu ne akwai alhajjul akbar akwai alhajjul asghar akwai babban hajji shine hajji da ake yi a aje arafa akwai karamin hajji shine umra dalili ko shine fadin Allah ta'ala wa azanu min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar ranar babban hajji shine hajji wanda yake a ranar arafa kenan to saboda haka da aka ce a cikin hadisin jibril cewa daga cikin rukunin aikin hajji akwai hajji ana nufin alhajjul akbar wal hajjul asghar saboda haka dai da waɗannan dalilai muka rinjayar a wancan darasi cewa umra wajiba ce a sabanin abin da malami ambata a nan wanda yake shine mashhurin masabar malik a duk da yake malik shi kansa yana cewa a umra sunna ce walam asma ahadan yurakkisu fi tarkiha amma ban ji wani yana yin rufsa kan kada ayi ba abin da yasa malik wata kila bai faɗi cewa wajiba ba ce saboda ganin cewa malamai ba su malamai da ya samu malaman sa na madina bai samu suna tafrihi akan wajabcinta ba amma hatta malamai waɗanda su hatta wato sahabbai wanda suka zauna a madina da da yawa daga cikin tabi'ai na madina kuma su sa'id ibn al-musayyib duk sun tafi akan wajabcin umra haka kuma shine abin da aka rawaito daga sayyidina umar ibn al-khattab da aisha da ali ibn abi talib da kuma da dama daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka kaulin da yake cewa umra wajiba ce yana da karfi kuma shine abin da yake mafi rinjaye yace fil umri marra sau daya a shekara kamar hajji ita ma take kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce in ya ibada ya ibada Allah inna Allah kataba alaikum alhajj fa hujju ya ku bayan Allah Allah ya wajabta muku hajji hajji ku yi hajji sai wani ya ce masa a fi kulli am kowace shekara ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru sai ya ce law qultu na'am la wajabat wala mastata'tu da na ce eh da ta wajaba kowace shekara kuma ba za ku iya ba sannan ce baro ni ma karatu ku ku kyale na akan abin da na ba ku ya ana yin yawan tambaya to wanda ya nuna cutun da shi kansa hajjil akbar din sau ɗaya ne to ne haka ma umra ita ma sau ɗaya ne a cikin shekara idan mutum ya yi ta sau ɗaya a shekara ya sauka wajibi amma kuma bibiyar da ita a akala ta ɗauki da ita kamar yadda ake ta ɗauki da hajji a yi ta a sake yin ta a sake yin ta kamar da aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umra sau nawa muka ambata umra nawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sau hudu wacce ce ta farko shekara ta shida umra su gaibiya domin wannan umra ce tun da ya zo da niyyar zai yi umra aka hana shi zuwa ɗaki ya ta halluli ya yi aski ya yi aski a nan wajen ya ce masa abai kowa su ma sai aiki suka cire ikirarin su sannan umartul qadiya umrar da ta zo ta shekarar da ta zo ta baya umrar wato a umrar sulhun hudaybiya wanda aka ambace ta a cikin sulhu abin da ake ce mata umratul qadiya kenan ba umratul qada ba taramuwa ba ce umratul qadiya umrar da aka yi hukunci akan ayyuka tunda a cikin sharuɗan hudaybiya sai aka ce annabi aka ce aka ittifa shar yarjejeniya da ake tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da mushrikai za su musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmi za su dawo shekara mai zuwa su sake yin umra suka dawo wannan shekara ta bakwai suka yi umra sannan wacce ce ta uku ta shekara ta takwas umran da irana umrar jirana wanda ya yi bayan bayan fatihu makka bayan an yi fatihu makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi a faru ya je haka ce ba ya je fa'i sannan ya ya yaki da hawazin a yakin hunain ya raba ganimar hunain bayan ya raba ganima ya zo ya dawo makka ta hanyar ji'irrana ya ɗauki ishrani ya ɗauki harama daga ji'irrana wanda ke shine haddin miƙaƙi haddin harami ya ɗauki ihrami daga nan ji'irrana ya yi umra ita ce ta uku wacce ce kuma ta hudu wanda take tare da hajjinsa domin annabi sallallahu alaihi wasallam wani irin hajji yayi kirani annabi sallallahu alaihi wasallam hajjinsa kirani ne hajji tare da umra a cikin hajji tare kirani annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikin hajjinsa tunda mala'ika jibril ya ce salli fi hadha alwadi almubarak wa qul umratan fi hajja kai sallah a wannan wadi ne albarka kace umra a cikin hajji wannan wannan nassi ne akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam haramar da yayi harama ce da kirani saboda ko wani ita ce umra guda uku to kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita wanda yake nuna kan cewa maimaita umra din sunna ce wa arkanuha arkanul hajj ma adal wuqu rukunan rukunan umra daidai suke da rukunan hajji ma adal wuqu banda tsayuwar arafa alwuquf anan wajen tsayuwa ma'ana tsayuwar arafa domin ita domin alfin wannan litta'arif lil'ahad ne wato tsayuwar da aka sani take tsayuwa a ranar arafa dukkan rukunan hajji su ne wanne ne rukunan hajji ku kirgo musu na farko al'ikra ko harama na biyu na'am akwawa na uku sa'ayi na hudu hukun fi arafa tsayuwar arafa to yace malam yace rukunnan hajji su ne rukunnan umra ban da wuku saboda haka wani ne rukunnan umra su ne al-ihram at-tawaf at-sa'i wannan su ne rukunnan umra ihrami wato mutum ya harama da umra bai niyya yace labbaik allahumma labbaik umra ko kuma ko bai lafazi da labbaik din ba idan dai ya harama cewa umra zai yi niyyar ta ku ita ce niyya sannan na biyu tawafi da ake tawafin umra sannan na uku sa'ayi wannan su ne rukunan umra idan ɗaya daga cikin su bai samu ba babu umra dole sai an yi shi ba a yi ba a gyara umra idan an bar ɗaya daga ciki dole sai an koma a yi ba a yin gyara kamar a ce mutum ya taso ya ce shi ai tawafi ya kawai ya ɗauka tawafi ne kawai ake yi saboda haka ya taho wata jidda ya sai tikiti ya shiga jirgi ya taho sai a ce masa sai ka koma ka sake yin harama ka je ka yi dawaki amma dawaki na sunna sannan ka yi sa'ayi wannan sa'ayi na umra din sannan kuma ka yanka saboda fita da kai daga cikin ihrami ba tare da ka gama nusukin ka wala haɗi kata tana da miƙaci guda biyu makani ne akwai tana da miƙaci guda biyu a ma'anar miƙaci wato wurin da ake iyakance ta ake iyakance fara fara ta makami akwai na bigire na wuri wurin da za a ƙetare shi sai an yi harama da umra wa huwa miqatul hajji shine miqatul hajji miqatul umra shine miqatul hajji duk wanda zai yi umra kamar inda zai daga inda zai yi harama da hajji haka zai yi harama daga umra haka zai yi harama da umra illa fi haqqi man huwa bi makka sai dai akan wanda yake sai dai a kan wanda yake cikin garin makka fa innahu yuhrimu min al-hill to shi kam sai ya fita daga cikin garin makka ya harama daga al-hill wato shine wurin da yake halal na ambata muku cewar makka ita haram yake ma'ana wato an hana yin waɗansu abubuwa a cikinta abin da yake wajenta kuma shi ne ake ce ma alhillu inda aka halatta ai komai kamar munan wajen bai illu ne to hillun da ya fi kusa da makka shi ne inda ake fita ai harma da umra wanda ya fi kusa da makka shi ne masallacin na na aisha inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma aisha ta je ta yi harma da umra don uwanta abdurrahman ibn abi bakr siddiq ya dauke ta ya kai ta ta harma da umra shine wannan inda ake masa inda ake cewa masjid aisha a hanyar makka a hanyar madina shine yafi kusa da harami domin ba shi da nisa a daga shiga a wato shine shine hillin da ya fi kusa da da harami to sai mutum dan makka idan zai yi umra ba zai umra daga ɗakinsa ba mun san ko mutumin makka idan zai yi um- idan zai yi harama da hajji daga ina zai harama idan dan makka zai yi zai yi hajji a ina zai yi harama na'am na'am a gida daga gida kawai zai yi harama yanzu kamar wanda suke tamatturi alhazanmu da muke zuwa wanda muke tamatturi idan aka tashi za a yi harama ranar takwas ga wata za a tafi mina daga ina ake harama ko ba da masauki yake yi to shi ne ai to kun ga miƙatin nan wajen miƙatin hajji ga ɗan makka shi ne cikin garin makka ƙwaryar garin makka amma inda umra zai ba zai harama daga gidansa ba kawai ya ce ya sanya harami ya ce bari ya tafi kawai ya je ya tawafi a'a sai ya fita cikin hillu saboda yadda annabi sallallahu idan da ana yi daga cikin daga cikin makka da annabi sallallahu alaihi wasallam bai je ya ya yi hijiran Aisha ba har ta zo ta same shi yace mata ta je ta harama daga wajen hillu kuma haka ba inda jiran ta yi akwai mashakka kuma ba a kan ba sallallahu wa sallamu alaihi akan sauran ayarin musulmi da suke tare da shi amma suka ɗauki wannan wahalar na jiranta domin cika sharadi da daga nan ne malamai suka gane cewa sharadin yin umra ga wanda yake cikin garin makka shine ya fita hillu shine wajen iyakar harami kenan sannan ya shigo makka iyakar harami a jihar makka shine nan a wato a jihar hanyar madina shine masjid aisha hanyar jidda inda ake wannan kofar nan mai alkur'ani ta shiga makka bayan ta kaɗan akwai wani dutse a kan da aka wanda yake daga kan dutsen za ka yi gangara da ka samu wannan kofar wannan dutsen shine iyakar harami yana nan an sanya alama a wajen wani dutse yana nan shine iyakar harami a tsohuwar hanyar makka a tsohuwar hanyar jidda kuwa a daidai hudaybiya ne hudaybiya a iyakar harami take sannan a hanyar fa'i a hanyar fa'i shi ma a hanyar fa'i idan ka je ka faru ta sai shi ne daidai jiɗin rana inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauko harami yayin da ya yi umra a shekarar a bayan ya raba ganimar hunain a shekara ta takwas فإنه يحرم من الحل تولي تقامك دي حرم هذا الحل والأفضل أن يحرم من الجئرانة ما في فلنا شيء حرم هذا الجئرانة أنا شوى جئرانة أنا شوى جئرانة سنة بيو dukkanin suna ne wuri guda wanda yake a hanyar wanda yake shine iyakar harami a hanyar ba'if wanda take daga wanda take daga hanyar da ake ce masarifin sai wanda idan ka bi hanyar madina ka wuce waje da ake ce masarifa inda annabi sallallahu inda alamar akai kabarin inda kabarin maimuna yake inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare da maimuna akwai hanya daga dama wanda yake nan wajen ne zai kai ka wajen ji'in rana malam yace mafi falala shine mutum ya harama daga ji'in rana domin daga nan ne inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ihrami da umra yayin da ya zo zai yi umrar a umarsa wadda wadda ya je yi ta bayan ya raba ganimar ne a shekara ta takwas bayan hijira a cikin watan zulqaida to saboda kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi harama daga nan yace al-afdal kai ma kai harama kai ihrami daga nan in za ka yi umra wannan shine miqatin umra al-makani wa zamani akwai ko miqatin ta na zamani iya lokacin da ake yin ihrami da umra وهو جميع أيام السنة شنو دكا نرى نكون شكرا دكا نرى نكون شكرا مليون دكا نرى نكون شكرا أنا يين حرمة دا أمرا باب لوكتين دا بقى حرمة دا أمرا كابالي أبن ديك أتكين جاهلية da suke cewar idan ashhurul haram idan ashhurul hurum suka shiga wato dulqaida da dulhijja da muharram to ba a yin umra suna ganin ta min afjarul fujur yana daga cikin fajirci da ya fi komai fajirci a yi harama da umra a cikin watanni na alfarma suna cewa idan afal asar wa bari addabar hallatul umratu liman i'tamar idan wato a gurbin takura kuma ma'ajjata ya ɓuya wato sun gama kowa ya tafi gida a wakari a bayan taguwa da ya ji ciwo saboda tafiya mai tsawo da aka yi a kan sirdi aka yi hajji ya warke kaga wata muharram ya fita kenan halattar umratu liman i'tamar to a lokacin da umra ta halatta ga wanda bai yi umra shari'ar su kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata wannan al'ada shi yasa sahabbai suka da sahab shi yasa sahabbai da yawa suka ji nauyi su fita daga cikin ihramin su bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu su fita da su yi tamattu da suka ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai fita ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi harama da hajji da umra daga cikin sahabbai ma duk wanda ya harama da hajji da umra da ya yi tsawaci ko ce duk wanda ba shi da duk wanda ba shi da hadaya ya mai da shi umra ya yi fasu sai suka ce ta yaya za a yi a cikin ashhurul hurum fi umra saboda wannan ka'ida ta jahiliya tana kan su yace ku yi yace wani irin halal yace alhillu kulluhu dukkan halal ku zama to halal ku hadu da iyalin ku komai har sai da suka ji tukuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yastaqbaltu min amri mastadbartu lama shakil hadiya wa ja'altuha umra da zan sake maimaita abin da ya faru wato a zuwa zaman tukan cewa zan sake yin wani hajjin da ba zan zo da hadiya ba da sai na sanya ni ma hajjin na ya zama umra dan na nuna muku a aikace to kun ga wannan ya ta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fata wannan sunna ta jahiliya umra ta zama ko a kowane wata na shekara ana yi kowane wata na shekara za ta yin harama da umra hatta a cikin hatta ranar arafa ga wanda bai tafi arafa ba zai iya harama da umra ranar arafa wanda bai tafi arafa ba zai iya yin umra ya zai ya umra ta ya dawo gida musamman in dan makka shi yace wa sifatul ihram biha yadda ake sifar yadda ake harama da umra min istihbabil ghusl na cewa mustahabbi ne ai wanka wa tawdih da tsaftace jiki wa ma yalbisu wa ma yalbasuhu da kuma irin sifar da mai ihrami zai sanya wa ma yahrumu alayhi min al-libas da abin da yake haramta a gare shi daga tufafi wa qib da turare wa ghairi dhalik da sauran abubuwa da suka fuskanci adab da wajibai na ihrami kal hajji kamar hajji kamar yadda aka ce wanda zai yi ihrami da hajji zai yi wanka mustahabbi zai tsaftace jikinsa mustahabbi zai shafa turare mustahabbi ba zai shafa turare ba bayan ya riga ya yi harama ba zai rufe kansa ba ba zai sanya wando ba ba zai sanya riga ba kuma mace ba za ta sanya safar hannu ba ba za ta rufe fuskarta da niqabi ba duk waɗannan ƙa'idoji da aka faɗa na ihrami na hajji na umra ma dukkanin su tana kansu duk ɗaya ne wai kawo ta kira ma fil amin wahid makruhi ne an karhanta maimaita umra sama da sau ɗaya fil amin wahid a shekara ɗaya wato kamata ya a shekara mutum ya umra sau ɗaya wannan shine mazhaban malik baya so a rawaita maimaita umra kuma haka aka ruwaito daga waɗansu daga cikin tabi'ai kamar irin su Hassan al-Basri amma waɗansu tafai sun saba musu an ruwaito daga Sayyidina Ali yana yana soyar da yawan yin umra kuma wannan shine masafar Imam Ahmad yana cewa idan dai mutum a gwargwadon yadda gashi zai fito to mutum bambancin da zai bayar tsakanin umra da wata umra gwargwadon yadda gashi zai fito tunda in an yi umra daga cikin ayyukan umra akwai aski saboda haka kamata yi ya zama to ka ba da damar yadda za ka iya aski saboda haka ce gwargwadon yadda yake tsakanin wata umra da wata umra shine gwargwadon yadda gashi zai fito a cikin ka akan mutum dalilin su ne maimaita umra shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما عمرة زوا وتا عمرة كفارة في دابن لكي تكاي سورة كونا وقتي ترواني كي ميمي تاتا دوكما تابعوا بين الحج والعمرة كرنك بيبيا كان الحج بعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيل خبز الخ- خبز الذهب domin da hajji da umra suna kankare zunubi da fata- da fatara kamar yadda wuta take kanka- kankare daukar sinari kaga wannan duk kwadaitarwa ne akan yawaita aikin umra kuma ayyukan sahabbai ya nuna haka kamar su abdullahi ibn umar kamar aisha ummul mu'minin sun kasance masu yawaita yin umra a cikin shekara sama da sau ɗaya sau da abin da yake mafi rinjayarwa ba makaruhi ba ne kan a maimaita umra sama da sau ɗaya a cikin shekara wata kudu bil jima'i umra tana ɗaci da jima'i wa ma fi ma'anahu da abin da yake ma- ma'anar jima'i shine na wato a neman jin daɗi ta hanyar kus- ta hanyar shafa i- a- a- ta hanyar wato shafe-shafe da iyali idan waka qablan tibai arkaniha idan wannan ya faru kafin a gama rukunanta yaushe ne kafin a zama rukunanta bayan kayan ihrami kafin kai dawaki a hanya a hanyar makka mutum ya zama to ya kusanci iyalinsa ko kuma bayan kayan dawaki kafin kai kafin kai sa'ayi ka kusanci iyalinka ko kana cikin sa'ayi din ka kusanci iyalinka tunda ka ji an ce yin sa'ayi ba dole ne sai da alwala ba saboda haka ana sa'ayi mutum ya kira a wasa da iyalinsa to wannan yana fata umra amma idan bayan gama rukunan ne bayan ka yi tsawafi ka yi ta'ayi amma kafin ka yi aski sai ka sadu da iyali to a nan wajen umra ba ta ɓaci ba sai dai tun da hayar kana cikin ihrami don baka fita daga ihrami ba sai ka ai abin nan sai ka yi ka aikata mahdur daga cikin mahduratul ihram sai ka yi yanka za ka yanka a abin da za ka yanka a akuya ko kai azumi goma A- amma idan bayan kayi aski ne shikenan an gama umra shi ne haka kawo kawo muku kisan riwaya da malik ya kawo na wanda da cikin sahabbai wanda ya yi umra ya gama yana jiran matarsa ta gama ta gama umrarsa kafin ba zai iya jira ta zai ta samu almakaci ta dace ba sai tattara gashin ya sa hakorinsa ya dace ya sadu da iyalinsa to kaga da yake fakihi ne shi ne shi ya riga ya gama idan da ya sanya ta idan da ya tilasta ta sai haka ya ba ta mata umra saboda a a a akon bai ba ta mata umra ba amma ya wajabta mata yin yanka saboda haka yanka ya hau kansa khatima shigar karatunmu da yau cika abin da ya cika babu idan farajin insani min makka idan mutum ya fita daga makka wato mutumin da ya je makka domin hajji ko umra faltakun niyyatuhu wa azimatuhu ziyaratan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam to niyyarsa da kuma wato azimarsa azima shine wato wato kullum wato abin da mutum ya kudurta kuduri mai karfi ya zamanto shine ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam إذ زيارته صلى الله عليه وسلم سنة مجمع عليها domin ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam sunna ce da ake ijma'i a kanta wa fadilatun muwaqqafun fiha kuma falala ce da ake kwaitarwa kan a aikata ta wato bayan an gama aikin hajji to ya zama to wanda ya je aikin hajji kuma ya ziyarci yayi wato ya ya niyyar ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan baya daga cikin rukunin aikin hajji ba shi da alaka da aikin hajji hadisin da ake ruwaitowa man hajja falam yazurni faqad jafani malamai sun yi inkari sun ce wannan ba hadisi ne wanda yake karya ake ma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai inganta ba ba shi da asali munkari ne cewa ma'anar hadisin shine wanda ya hajji bai ziyarce ni ba to hakika ya wato kaurace min ya watsar da ni yayin aljafwa shine mummunan mu'amala da kauracewa da kau da kai wannan hadisin bai inganta ba amma ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam a kamar yadda malami ambata yake ziyarar ta sunna ce ma'anar sunna ce wato abin abu ne wanda yake tabbas a cikin ayyukan salafus salih a cikin sunnar musulmi domin kamar yadda aka rawaito a cikin muwatta abdullahi ibn umar kowace yin tafiya idan ya dawo madina zai je ya tsaya ya ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallama akan kabarin kuma malik yana cewa baya ga waɗanda suke yan madina ko shi suka shiga cikin masallacin su je su sallama ga kabarinsa wannan ga baki ne to duk kaga wannan yana nuna abinda yake na sunnar musulmi na su je su ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam su yi masa sallama shi yasa yake sunnatun mujma'un alaiha da ake ijma'i akan ta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tashaddu rihal illa ila thalathati masajid ba a daura kurdi a yi tafiya sai dai zuwa ga masallatai guda uku masjidil ka'aba masallacin makka masallacin ka'aba wa masjidi da masallaci na wa masjidi iliya da masallacin iliya ɗaya daga cikin sunayen baitul maqdis a dan istigrabi kaɗan a wancan karan an yi tambaya kan cewar falalar sallah a masallacin makka a ga ka'aba ne masallacin da ka'aba take ko duk garin makka ne muka rinja da cewa masallacin ka'aba ne to ɗaya daga cikin dalilan shine wannan sunan da ake kiransa masjidil ka'aba domin ya zo a hadisin maimuna ta ce salatin fi masjidi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa masjidil ka'aba ce masallacin ka'aba ba ce masjidil haram ba masjidil haram duk da ɗaukar maka kamar yadda muka ce gaba kita wanda shi ne umar waɗanda waɗannan da suke cewa ko ina kai sallah a maka haka ne amma masjidil ka'aba ba masjidil ka'aba mushtarak ne wannan ba mushtarak ba ne mu'ayyan ne shine masallacin ka'aba masallacin da yake wannan na ka'aba din saboda ka wannan riwaya ta fassara ibhamin ijmalin da ke cikin sauran riwayoyi da suke cewa masjidil haram to kun ga wannan hadisi na abu huraira da kuma abu sa'id al-khudri da cewa ba a nikan jari a yi tafiya sai ya zuwa ga waɗannan masallatai wannan ya nuna kan cewar nikan jari a yi tafiya domin waɗannan masallatai akwai falala a ciki sunna ce to kuma in dai mutum ya je masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi zai ma annabi sallallahu alaihi wasallam sallama ya ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam domin a cikin masallacin yake kuma in zai shiga cikin masallacin zai yi sallama ballantana ma kuma sannan kuma idan ya je zai je ya sallama gare shi a zai je kabarinsa saura kawai yana daga cikin dalili da yake nuna cewa sunna ce kuma da yake mujma'un alaiha an yi jima'i don babu wanda ya saba akan ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam sunna ce abinda aka yi sabani kawai mutum ya ce ya yi ya yi rukon gari ya yi niyyar tafiya domin ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam shine wannan akan fadan wannan waɗansu malamai suka yi tantama akan wannan a suke cewa ba a kuma an rufe imam mali yana kin mutum a ce zurna kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam mun ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai kiyaye ce a ce mun ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam ba domin ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam ka'ina ta kunshi a cikin ziyarar masallacin saboda a cikin masallacin yake kuma in ka shiga cikin in za ka shiga masallacin za ka yi sallama a gare shi sallama a gare shi ziyara ne gare shi sallallahu alaihi wasallam a saboda haka akwai ma'ana a ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fuskoki daban-daban na farko a yin sallama a gare shi yin sallama a gare shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min ahadin yusallimu alayya illa radda Allahu alayya ruhi hatta urda alayhi salam ba wanda zai min sallama face Allah ya dawo min da raina na amsa sallama da yana na amsa sallama da yana wannan in kace wannan ma'ana tana da ma'ana ta biyu sallah a masallacin sa wanda sallah a masallacin sa ta fi kai sallah dubu a wani masallacin in ba masallacin Makka ba sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam dai take da sallah a masallaci dubu sallah dubu a wani masallacin wannan kuwa da sun da na da farilla da nafila da farilla da nafila ma'ana ta uku rawda sallah a rawdar annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma baina qabri wa ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna tsakanin ɗaki na da minbari na dausayi ne daga cikin dausayin aljanna me ma'anar rauda rauda wajen kiwo wajen kiwo masu kiwo yayin da ga waje da yake da ni'ima ba inda suke so su je su yi kiwo su nufi wannan wajen domin samun alhairi da karfafa dukiya irin wannan dausayi to duk wanda yake neman shuka samun aljanna ma'ana zai samu a nan wajen dausayin aljanna wato wujin samun aljanna saboda haka aiki a nan wajen mai kaiwa ya zuwa da aljanna shi ne fa'idar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu shi yasa Aisha ummul mu'minin takan ce a kori mutane daga cikin masallaci ta shigo cikin rauda ta tsaya a bayan wata wata istiwana wata fila wani al'amudi yana nan an sa a saman al'amudi istiwana ta Aisha ta yi sallah a nan wajen aka tambaye ta ɗanta sai ɗan uwarta Urwatu bin Zubair ya tambaye ta me yasa kike yawan sallah a nan wajen kike saboda na ji Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karba da yin sallah a wasu bayan wannan al'amuri ta ga Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yawan karba da yin wato yana tsinkin wannan wajen ya je ya sallah ya kana duk wani waje a cikin rauda ya je ya sallah to kun ga wani daga cikin albarkar ziyarar Madina sannan bayan wannan mutum ya ga mimbarin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hawo ke yin kutuba a ga musulmi sannan ya ga mihrabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya tsaya yake bayar da sallah duk a cikin masallacin nan yana nan sannan ya je yin sallama da a waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa gare su wanda tatta ta karshe kenan a rayuwar duniya su ne musulmi da suke cikin baki'a wanda aka binne a baki'a da shuhada wanda suke uhud wanda ranar juma'a bayan sallar juma'a juma'a ta ƙarshe da ya da musulmi ya tafi uhud ya je ziyarce su ya nema musu gafara Allah sannan cikin dare mala'ika jibril ya zo ya tashe shi ya tafi bakai ya je ya tsaya su ma ya nema musu gafara Allah sannan ya dawo gida ya dawo da ciwon kai ya kwanta ya soma rashin lafiya ta wanda yake daga shi ne ajalin sa ya zo salawatullahi wa salamu alaihi da duk wannan ma'anoni suna cikin wannan ziyara zuwa ga wato a madina wadda suke a cikin albarkar ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam duk ta kunshe su yace fa idan an mutsari idan mai ziyara ya nufi wato a ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam la yushriku ma'ahu ghayrahu kada kada ya tare yayi tarayya da ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam da wani abu kada ya ce zai je ziyarci zai je madina kuma zai yi interview ta neman admission kada ya ce zai je ya ziyara sannan kuma an gaya masa cewa wani agogo ba a samu da sai a madina eh la yi shi kuma abu gaira ku idan ma wannan abin ya zo ya karkabe ya karkabe ya ce niyyar zai ke nan guda daya saboda girman abin da ke ciki don ka samu cikakken rabo wajen Allah jalla wa'ala akan wannan kyakkyawan aiki li'annahu alayhi salatu wassalam matbu'un la tabi' don annabi sallallahu alaihi wasallam shine abun bi ba shine mai bi ba sai dai a ji shi kai ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam da tsawon duka duka yi su daga baya ba dai ya zama to shine mai bi ba kai wannan abin sannan kuma ka hada tare da ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam ويستحب أن ينزل خارج المدينة mustahabi ne ya sauka kafin ya shiga cikin garin madina fa ya tafaha sai ya wanka wannan bisa istihbabi saboda kamalar adam ya wanka ya tafayyar ya ya sunna turare kafin ma ya shiga cikin garin madina din kenan amma yanzu da mota za ta je mota ba za ta tsaya da kai a garin a waje ba ya wanka babu komai in ka zo sai ka zo sai ka zo masauki kai wanka ka sanya turare din wayar wasu a kana siya ya sanya tufafinsa wanda suka fi kyau domin zai za ka kaddara kan cewar kamar tamkar kana zuwa ka ziyarce shi ne yana gare domin annabi sallallahu alaihi wasallam a raye ta a cikin kabarin kuma idan ta halal masjid sannan idan ya shiga masallaci bada a jin ruku sai ya fara yin tahiyatul masjid a ruku ana wajen sallah sai ya fara da sallah domin shine haƙƙin masallaci haƙƙin masallaci ai masa tahiya a gaishe shi kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا دخل أحدكم المسجد فلا يسلم حتى يصلي ركعتين حتى يصلي ركعتين إذا الآن zai shiga masallaci kada ya zauna har sai ya sallaci raka'a biyu saboda haka idan mutum ya shiga masallaci farko abin da zai yi ya yi sallah raka abi nan malam bai ambaci sauran adab na shiga masallaci ba don ya ɗauka duk wannan abubuwa sanannu ne amma farko abin da za ka yi idan za ka shiga cikin masallaci din ka yi sallah ka yi bismillah sannan kai salati kai sallama ga annabi da kai salati da sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce bismillah as-salatu was-salamu ala rasulillah sannan ka ka nema mutum da gafara Allah ka wuce Allah ya buɗa maka kofofin ka nemi Allah ka ce bismillah as-salatu was-salamu ala rasulillah Allahumma qul li dhunubi wa ftah li abwaab rahmatik Allah ka yafe min dhunubaina ka buɗe min kofofin rahmatka sannan ka ƙara da ɗaya hadisin أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم shi ma yana daga cikin addu'ar shiga masallaci ina neman tsarin Allah mai girma da kuma karfinsa wanda yake da ƙarfi wanda ba shi da farko daga shaitan wanda yake arrajin kinan ne farko abin da za ka yi kenan to idan ka shiga sai ka yi bada abin uku sai ya fara da yin sallah in kana waqtin tafidu fihi nafila idan lokaci ne wanda nafila ta halatta a cikinsa saboda a masafar malik in mutum ya shiga masallaci a lokacin da ba a nafila baya yin tahiyatul masjid tsakanin sauran malamai wanda a wannan majalisi mun riga ya da masafar sauran malamai na kan cewar mutum idan ya shiga masallaci tunda tahiyatul masjid sallah ce da ake yi ta mai dalili ta mai sababi ta shiga masallaci zai yi ta ko da lokacin ba a nafila kamar yadda yake masafar imamu shafi'i da matsabar imam ahmad ibn hanbal da matsabar malaman hadis idan mutum ya samu munafilar a rauda alhamdulillah abin da ya fi kyau domin shine wanda za ka dinga farko wanda za ka a damfara in ka damfari wajen akwai akwai inda za ka samu faraga kai sallah a rauda tana nan rauda kan an sanya alamar ta da kasar wanda yake daban da sauran kasafin masallacin kasafin masallacin da baki ɗaya jari amma na rauda an sanya shi fari-fari yani mai ruwan madara kuma su kansu al'amuran rawar an yi su da da kaskan farawa wanda yake fari wanda ya bambance su da sauran al'amudai da sauran masallaci to da haka idan ka je tun daga daga daidai gefen da aka sanya shinge na ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a ciki aka binne shi har ya zuwa ta inda wato mimbarin yake duk na mai haddin rauba din sai ka samu ka sallah maka a biyu din a nan wajen tafiyatul masjid in ka samu in baka samu ba kuwa ko za ka yi a cikin masallaci cewa illa idan ba lokacin nafila bane ba za a bil qabr sharif sai ya fara da zuwa ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam mai girma wala yantasiqu bihi kada ya je ya shafe shi domin su da a lokacin su a a su da a lokacin su babu wannan shabbaki wannan shabbakin wannan shabbakin da ake cewa shabbak ne ba wannan karfa shi ne magana ake cewa shabbaki an ɗauka aka ce shabbaki a nufin kamar a wannan karfan ake nufi don daga larabci ne a shabbak wannan karfan da aka shinge dakuna duk da dakunan annabi sallallahu alaihi wa sallam dakunan matan annabi sallallahu alaihi wa sallam a yadda suka fito sun yi kamar harafi L na turanci L ba L haka wato inda mutane suke tsayawa suke yin ziyara a daidai saitin a wato shingen da aka yi daga cikin kibla akwai alamudai guda hudu akwai alamudai guda hudu alamudi na farko sannan na biyu akwai shinge al'amudi na biyu zuwa na uku akwai shinge a biyu na kafar ne sannan al'amudi na uku zuwa na uku akwai wani shinge na wajen fili ne don daidai shi ne tsaiko aikin sai na ali to inda mutane suke tsayawa a tsakiyar suke tsayawa za su fi sanya alama ga daidai yadda kan kada ya hamar sallah ne kallon yake to a daidai yadda mutane suke tsayawa nan wajen ɗakin haska ne لكن حتى بنت بنت عمر بن الخطاب ولا ابن عثمان يسعى يرمشي شيء يكاره مسلاتين تجبا domin kare da sai na umar yayi bai kara ta jihar kibla ba ya yi amfani da mishirajin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara da ta jihar ta jihar yamma ta fatan masallacin aka yi da sai na usman ya tara ta jihar yamma kuma ya tara ta jihar kudu jihar kibla sai ya shigar da ɗakin hafsa to daga ɗakin hafsa ya ɗakin aisha wanda a cikin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ne sannan ɗakunan mata suka tuho har zuwa daidai inda da kalmar ashabu suffa yake sannan kuma sai suka yamma sai suka yamma wanda ɗaki na karshe shi ne ɗakin safiya ummul mu'minin haka ɗakunan suka yi suka suka tuho daga jihar kibla haka sannan suka yi haka sannan daga kofar ɗakunan daga baya kenan daga jihar kibla jihar safiya na gidan sai na hali yake saboda haka wannan shafa cikin da aka yi ya tara ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wa sallam da gidan sayyidina Ali da kira amma aikin da aka binne annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin shabatin da wanda in ka leka za ka ga an lullu ɗin ɗaukin da koren a abinda da koren linki a koren tufafi koren tufafi wanda an yi rubuce-rubuce a jikinsa shi ne ya lullu ɗakin domin ɗakin an gini shi ne gini wanda yake mai kusurwa ne mai kusurwa uku aka gini aka gini mai girma a jihar kibla sannan aka gini kaikaitacce aka tafi wani gini kaikaitacce an yi haka don kada a mayar da shi kamar ka'aba mutane su rinka fuskantar su suna masa sallah yayin da aka shigar da ɗaki a cikin masallaci tunda har zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a zamanin sayyidina Abubakar da zamanin Umar da zamanin Usman bin Affan duk ɗakin baya cikin masallaci sai a zamanin umar ibn abdulaziz sannan aka shigar da ɗakin cikin masallaci aka ƙara gefen shabbaki ɗin da abu da sayyidina ali aka shigar da shi cikin masallaci da gefe aka ƙara girman masallacin to ɗakin an gina shi da baki ɗaya da ba inda ba ake shiga saboda haka in aka kawo muku akwai kora da ake cewa an kawo korar abin nan sharar ɗakin a kabarin Allah sallallahu alaihi wasallam wannan korar talakar ce domin ɗan ba wanda ke shiga inda kabarin yake an zai ke shiga da su ba wani babu ko sama da za a buɗe a shiga za ka shiga cikin wannan shabba wannan shabba ce wannan shabba ce amma iya cikin filin ne kawai inda ya kewaye ɗaki kawai ba da gani to wannan sukan tsaya daga daidai sifar filin ce daga nan suke ziyara a akwai mutum a daidai tsakiya tsakanin al'amudi na biyu da al'amudi na uku shi daidai sai inda a ɗakin aisha radiyallahu an yake to saboda a daga abin kabar sharif wala yan tasiko bihi ba zai yi ya shafe shi ba ba zai shafe shi ba ba da tsama yanzu ba za a ga ɗakin ba balantana ka taɓa shi sai dai ka shafa sai dai ka shafa karfe wanda karfen baya nan ma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wala zamanin sahabbai wala zamanin tabi'ai ba lokacin kula fa'in a Usmaniyun su ne suka yi wannan al-Usmaniyun Ottoman Empire su ne suka yi wannan a'a kin gaba kabarin ma ga kuma amma ana a shafa shi ballantana kuma abin da ya makwabtaka da shi shi kansa wa yaqbilu qibla ya juya ma al-qibla baya ويستقبل القبر يفكنتي كبر مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوم مك عدد يد ذاك يسلم على جريش ويستقبل القبر الشريف يفكنتي كبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول سميتي السلام عليك أيها النبي أنت يتفتع جريك يا سوانا النبي من جرمه ورحمة الله برحمة الله وبركاته لكم البركة من الله شيني سلم والسلام كما قد علمتم ya ce sallama kamar da kuka sani ne dan ya koyar wa wanda zaka ma annabi sallallahu alaihi wasallam sallama ita ce wannan kuma shi ne dama annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai masa man sallama alayya ma ma lan ahad yusallimu alayya illa radda Allahu alayya ruhi hatta arudda alayhi babu wanda zai sallama fa ce Allah ya dawo min da raina Allah amsa masa sallama da yamma kuma ya tanaha an yamini nahwa bira sannan ya kai kai ta ta gefen damarsa ya taka nahwa bira gurgurdan jira'i daya يقول ده يجي كنت فيقول سيدي السلام عليك يا أبا بكر الصديق يصل أمنش يتفتع أجريك يا أبا بكر الصديق يا أبو بكر مليون زكاة مرة مليون زكاة جميع سيدنا أبو بكر أنت أمدني كم سيدنا أبو بكر ينا دي دي كفتر manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake shine a gaba kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam shine jihar Qibla sannan a bayansa daga jihar Dama kaɗan kuma kabarin Sayyidina Abu Bakar an kwantar da shi kansa yana saiti da daidai inda kafaɗa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma Sayyidina Umar an kwantar da shi kansa yana saiti daidai inda kafar Annabi sallallahu alaihi wasallam haka Umar bin Zubair ya kafar da kabarin a da aisha ta nuna mata ran ta buɗe mata inda a cikin ɗakin take a cikin ɗakin take inda ta burburan lokacin da suke daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina Abubakar tana shiga ɗakin ta ne amma da aka zaka binne sayyidina Umar ba ta iya cire mayafinta a cikin ɗaki saboda tana ganin ba muharramin ta bane yana cikin kabari amma yana kwanta a cikin kabari amma ta san tseni na mata masu yi san tseni na mata masu sutura ba wanda kuke bude bude jikin su kowa ya gani ba wanda shekan ya mutu fitsari akan fatala kuma ya tsala a ilan yamin sannan ya sake kai kai tawa ilan yamin ne an gan ya zuwa da dama nahwa dira gwargwadon dira'i daya fa ya kulu sai ya ce assalamu alaika ya aba hafs an ya tabbata a gare ka ya aba hafs alkunyar sayyidina umar kenan umar al-faruq umar al-faruq wanda yake bamba wanda Allah ya bashi ikon bambancewa tsakanin gaskiya da karya wani sallimu kullama da ala wa faraja sannan ya rinka sallama da annabi sallallahu alaihi wasallam kullama da ala wa faraja kullum ya shiga masallaci da kullum ya fita kamar yadda ke sunna a kowane masallaci ba a wanda yana daukar ma'ana biyu yana daukar ma'ana kullama da ala wa faraja ko shi shiga masallacin da kowace ya fita kuma yana daukar ma'ana kowace ya shiga ya je kabarin ya sallama kamar yadda aka rawaito imam malik yana cewa a baya ga mutanen Madina ko shi suka shiga masallaci su je su sallama da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma zalika lil quraba wannan ga baki ne wato ga bako ko yaushe ya samu ya shiga masallaci ya je ya sallama a gare shi ko yaushe zai fita daga cikin masallaci ya je ya sallama a gare shi wannan haka aka rawaito daga Malik a bina'an akan abin da ya riski wato magabata kirayen da Madina domin magabata ɗan Madina su ba sa zuwa ce ko shi suka shiga masallacin sai sun je sun gaishe shi kamar da ga waɗansu suke yi sun mai da shi wurdi kullum da safe za su je su sallama bayan sallar isha za su je su sallama imam malik ya ce wannan ga ba yan madina ba ga yan madina bane yan madina abinda magabata na kirki abinda aka rubuto suna yi in sun yi tafiya in sun dawo daga tafiya sai su je su gaishe shi in za su tafiya sai su je su yi masa sallama haka aka rubuto daga sayyidina umar kuma haka imam malik ya ce abin da ya riski ma'abuta ilimi kenan a garin su to amma waɗansu yanzu aka faɗa da yake kaji mutane suna cewa kada wa azurci annabi sallallahu alaihi wasallam to mutum kurum shi ya rinka koyi da magabata ba jafa'i bai akwai hikima a cikin wannan idan aka ce kowa haka zai rinka yi sai ya zama dokar cewa bakin ba su samu dama sun je sun da annabi sallallahu alaihi wasallam idan yan garin kullum suna cincirin a wajen amma da za a kyale ma baki su su rinka yi da su ne aula tun da dama sun zo yan kwanaki kaɗan ne sannan tattara na su su bar gari ba mazauna wajen ba ne amma wanda yake mazaunin wajen da babu bakin shi sai ya samu ya je ya yi numa a rauna duk da yake yanzu ba ka samu wannan a zai shekara sai ka samu mutane a cikin rauna sai ka same ta a ciki da ne ake samun wannan ka je ka gani waje ya fara babu kowa saboda babu baki amma yanzu kusan duk shekara waje ne wanda yake Allah madaukakin sarki ya riga ya raya shi to wannan shine karshen wannan khatima kuma da ita wannan khatima muka zo karshen wannan babi sauran abin da malam bai ambata ba na ziyara a madina da wanda ya je aikin hajji ko aikin aikin umra bayan ya gama ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma yana da kyau ya ziyarci yan uwansa musulmi da suke kwance a makabartar basiya domin wannan makabarta ce mai albarka domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce makabar musulmi da suke cikin baki a su ne farko wanda Allah zai tashe su ranar alkiyama kuma ya ce duk wanda aka binne shi a baki'a zai zamanto mata mai shaida ranar alkiyama to kuma a cikin baki'a ina akwai manya-manyan bayan Allah sai sai na Usman a ciki aka binne shi daga cikin kulafa'ur rashidin akwai matan annabi sallallahu alaihi wasallam duk anan aka binne su in banda mai nuna bintul haris da aka binne ta a makka a sarifa kusa da makka amma ta annabi sallallahu da kuma Hadija da ita take cikin garin cikin birnin garin Makka amma duk sauran mata annabi sallallahu alaihi wasallam anan ba makarantar baqiya aka binne su haka dalika akwai ahlul baiti sai da tana Fatima bintu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da da ɗanta Sayyidina Hassan da a sauran a'immatu ahlul bait Ali ibn al-Husayn da Muhammad ibn Ali albafir abu ja'far da shi ja'far sadiq da kuma manyan manyan sauran malamai na tabi'ai irin su imam malik da malamin sanafir da kuma gwaggwannin annabi sallallahu alaihi wasallam ma kamar safiya binta abdul muttalib ita ma tana a cikin bakai aka binne ta da su abu sa'id al khudri sauran mutane dai waɗanda suke Allah ne kaɗai ya san iyakan bayan Allah da suke nan mutum ya je makabartar ya gaishe su ya musu sallama ya roƙa musu gafara Allah kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar na assalamu alaikum a dar qawmi mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم اغفر لأهل بقيع الغرفة سنة يجي أحد لما عم بني شهداء أحد وانا النبي صلى الله عليه وسلم يجي ودنا الدنيا مستشهدة شوائع الجنة su ma ya musu sallama ya roƙa musu gafara Allah sannan kuma mustahabbi ne ya je Quba masallacin Quba domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ziyarar masallacin Quba rakiban wa mashiya akan abun hawa ko a kafa a wata riwayar an ce duk ranar asabar yake zuwa ya je sallaci raka'a biyu a ciki Annabi sallallahu kuma mustahabbi ne yayin da mutum zai je tun daga gida tun daga matauki ya alwala ba in ya je can wajen ya alwala ba tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce من توضا في بيته ثم اتى مسجد قبى وصلى فيه كان كاجر امره تامه تامه wanda ya yi alwala daga gidansa sannan ya fita ya je masallacin kuba ya yi sallah a ciki kamar ladan umra ne cikakkiya kamar ladan umra ne cikakkiya saboda haka wannan su ne wuraren da ake zuwa amma sauran wurare da za a ga an je irin sabu a masajid a masallacin kiblatain shi yana daga cikin masallacin da aka rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla a ciki idan mutum ya samu ya fi babu laifi tunda an rubuto daga cikin sahabbai akwai waɗanda an rubuto sahabbai in sun tabbatar waje ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi salla a wajen suna yin salla kamar aka rubuto daga fi'ilin abdullahi ibn umar amma amma kuma a masajid wannan ba masallatai bane wannan shekh umar sallallahu alaihi Allah ya ji kansa ya ce su suna yara guda biyar ne daga baya suka zama bakwai saboda haka za ka ce nan mutane ne kawai suke yi don akai don akai alhazai a karɓi kuɗi a wajen su akwai masjid fat masjid fat wanda yake a can sama baya cikin sama a masajid din inda annabi sallallahu alaihi wasallam a nan wajen can annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a wajen lokacin yakin khandaq domin nan wajen mu'akkar ko da daga cikin mu'akkarat din annabi sallallahu alaihi wasallam ne lokacin da ake yakin khandaq inda sama a masajid din suke amma ba masallatai an ba masallatai bane wanda sahabbai suka rinka sallah a wajen akwai sun ce akwai na sayyidina Abubakar akwai na Salman al-Farisi akwai na sayyidina Ali akwai na wani duk sun farfada kowane da sunansa wato kamar kowa yana da tasa jama'ar da yake sallah kenan a wajen sai aka ce aka bar Annabi sallallahu alaihi wasallam to ba haka ba waɗannan masaji ba su da asali amma dai akwai masjid fat wanda yake yana can sama yana shi wanda yana da ya tabbata wajen da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah ne a lokacin da ake a wato a ake hakan hakan wannan gwalaro na yakin al-ahzab yakin al-khandaq da aka yi na'am to waɗannan su ne wurare da suke da alaƙa da ziyarar madina kuma da shi ne muka gama wannan babi na alhaji insha Allah in Allah ya kai mu za mu ƙara darasi insha Allah guda biyu ko uku mu kara albabu sabiq babi na bakwai shine al-udhiya wal haqiqa wal dab kafin azumi kuma insha Allah sannan bayan azumi mu tashi a babi na tara na wanda yake da shine za mu fara mu'amala insha Allah babu nikah sai bayan sallah insha Allah sai amsa tambayoyi subhanallahi wa bihamdihi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk bayan sallah رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه آه. ma zara mu fi hayati eh wannan shi ma wannan hadisin bai inganta ba duk hadisan da suka zo na ziyara kamar yadda ibn abdul hadi yace dukkan su ba wanda suka inganta wanda ma yake mai dan sauki sauki a wajen rauni din shine man zara ni ko au zara qabri kuntu lahu shafi'an au shafi'a au shahidan yawm al-qiyamah wanda ya addara kudin ya ruwaito amma shi ba hadisi ne wanda yake ba'i bai inganta ba saboda akwai istirabi a cikin riwayar sa kai littafin al-imam shafi dini subki ya inganta wadansu daga cikin hadisan a cikin shifa istiqam fi ziyarar khairul anam amma muhammad ibn abdul hadi ya yi masa raddi mai karfi a cikin littafin sa asarin mulki fi raddi ala subki wanda yake da duk wanda yake ɗalibin hadisi in yana so ya auna tsakanin abin nan sun asali tsakanin ilimin asali sun in ya ka ɗauki kan guda biyu zai ga abin da yake shi ne mafi rijaye insha Allah wannan yake dan Allah ya ake yin tawafi na sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an bayyana yadda ake tawafi mun yi darasi guda a lokacin da malam ya yi abu ya kawo abubuwan da ke da ke da alaka da tawafi da wajiban dawaki da sunnoninka da mustahabbanka saboda ka sai ka koma ka yi muraji'ar yadda aka faɗa a cikin kasar din insha Allah domin yanzu muka ci zamu maimaita sai ya zama tokan cewa an shiga haƙƙin sauran mutane tun da an yi bayanin ko kuma ka samu wani wanda yake ya samu ya halarci darasi din wanda yake ya rike sai zai iya masa bayani in ka sa in kuma karanta wanda zai yi insha Allah sai ka dogaro bayan haka har sai ne masa bayani ya halatta mutum ko a'a sai in za ka tafi umrar kubra wajibul waqt ba ya halatta mutum ya je kan dutsen safa ko marwa ya yi addu'a ba a lokacin sa'ayi ba wannan zai iya zama yana daga cikin bid'a je ka hau dutsen safa a dutsen safa waje ne da ake hawan ga wanda yake yana wannan ibada ta sa'ayi in mutum yana ibadar sa'ayi ya je ya hau wannan waje domin ya addu'a ya daga cikin ayyukan sa'ayi din malamai kuma sun yi sabani ana yin sa'ayi na nafila ba su da alaka da umra ko hajji da wata gefe da gefe sa'ayi nafila kamar yadda za ta ɗauki da nafila kaula mu gaba na gari malamin mu shek muhammad al-mustar allah ya fadahu ya yarfa a darajarsa ya rinjayar da cewa ya halatta inda ibadar ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب دون بيجمع من شعائر الله إن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فهذا بتكون شعائر الله وإن بيجمع من شعائر الله هذا بتكون تقوى والأسماء لم يتمسك شعائر كما قول سيادة الله فلا بتكون إن الله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف به sai ba ta kaga yin ta'ayyidin Allah ya rataya shi da man hajjal bai ta auya ta wanda ya hajji ko ya umra don haka al'aula mutum kada mutum ya tsaya akan dawaki a kada ya sa'ayi abinda kai ban duba ba akan wannan matsalar kuma da na gafatuwar malamin mu shine a abin nan al'asab na mutaqaddimi ban duba littafin musannaf musannaf na ibn abi shayba da na abdurrazzaq da kuma al-muhalla dan su ne fita neman asar daga cikin tabi'ai wa'annan su ne masajid al-muhalla na ibn hazm saboda yana nakali daga musnad na baqi ibn makhlad musnad na baqi ibn makhlad yana kawo asar daga sahabbai da tabi'ai wanda babu ciwon babu ciwon amma muhalla yana daga cikin abubuwan da daga inda za ka samu abubuwa daga cikin musnad na baqi ibn makhlad da musannad na ibn abi shayba shi wannan akwai shi da kuma musaddar na abdurrazzaq in kana so ka san asar daga cikin magabata sai ka duba cikin wannan tafi ban ina ban samu na duba ba dan gani ko an rawaito daga cikin magabata ta ji ai wani wanda yake ta ayi ba tare da yayi tawafi ba tare da yayi haji ko umra ba kamar yadda aka rawaito suna yin tawafi ba tare da nasu sun yi haji ko umra ba in aka samu wannan daga cikin magabata suna yi sai ya karfafa abin da malamin mu ya rinjayar amma al'aula mutum ya tsaya akan kada ya je ce zai yi ta ayi idan yana hajji ko umra na'am eh daiki eh kai kai kake kallon wajen wannan ai shine wannan shine rashin arziki a ce ka je wajen wannan wajen za ka yi aikin da Allah zai yafe maka zunuban ka amma ka ce kai ka je kallo ne kawai sai ka je ka yi ka je ka je ka dauki wajen safa ka dauki wajen umar ka dauki wajen marwa ka dauki wajen mutane suna ta ayi amma ba ke ibadar ba haka wannan shine muflis kenan sai kuma wannan yake dan Allah ina tambaya idan mace ta yi rantsuwa ba za ta je wani wuri ba amma sai mijinta yake lallai sai ta je kuma ta je to sai ta yi azumin kafara in za ta yi azumin kafara kuma abin da ya kamata da ma ta yi kenan ta duk mijinta ta yi azumin kafara inda duk mijinta ta kawani maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man halafa ala shay'in far'a ghayrahu atqa lillahi minhu falyashil ladhi huwa khayr wal yukaffir an yamini wanda ya yi a rantsuwa a kan abu sai ga wani abu wanda yake ya fi shi alkhairi to ya je da abin da ya fi alkhairi ko sannan ya kafara to ya fi alkhairi ko idan mijinki ya hana ki in miji yake yake sai kin yi jinka ya fi alkhairi bisa rantsuwar da kika cewa ba za ki je wannan waje ba saboda haka ki bi mijinki sai ki kafara kada ki kada ki sanya kafara ta hana ki bin Allah wala tas'alullaha urbatan li aymanikum kamar haka Allah ta'ala yake kada ku sanya sunan Allah ya zamanto shine abin da za ku rinka nufin ku hana kanku ku ce kun yi rantsuwa ku hana kanku bin Allah saboda wannan a'a sai ku yi kafara sannan ki bi mijinki wajen yin abu wajen zuwa wajen ake ce zuwa wajen zuwa wajen eh to idan idan ya zama zuwa wajen ba saban Allah bane ba abin da ya gaya maka ahsan ya da kyau a wannan tafsiri idan ya zama to cewar ke da shi kake ba za ki je wannan wajen ba saboda ana karɓar Allah amma shi kuma ya zoce sai kin je ko bayan ana karɓar Allah to a nan wajen ba za ki je shi la ta'ata li makhluqin fi ma'sulukin sali waje ne wanda ake zuwa a raye-raye yake sai kin je ke ma da gargawa suka ce ba za ki je ba kuma kin yi rantsuwa yace dole ki je don ki kafara to a nan wajen babu zancen kafara ba za ki je ba ba za ki bi shi a nan wajen ba sai dai kuma ba ta waye za a yi ba sai a bi shi ta hanya yadda yake da a fahimtar da shi a bi shi ta hanya yadda za a fahimtar da shi kada a nuna masa kan cewa shi bai san komai ba sai kin je makaranta kin ji karatu shi ko yana jaji kada a yi masa haka da na'am eh eh wannan a matsalar a cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah a masallacin sa ta fi sallah dubu a wani masallacin in ba na masallaci ne a farma ba ta ce sallar nafila da sallar farli wannan haka yake mutlak to amma kuma da wannan sallar sallar nafilar da take ta fi dubu duk amma kuma idan mutum a madina yake ya sallah a gida ya sallar nafila a gida ta fi alkhairi bisa ya sallah wannan wanda ake rikan ya tafi dubu a cikin masallacin saboda ai a nan din ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallu fi buyutikum yace masahabbai kada ku zo masallaci ku sallah ku je gida ku sallah sallar nafila to suka ce shine imamu tahawi yake cewa wannan ga yan madina ne da wanda yake madina ya je gida ya sallah ta fi sallar sa a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sallah raka'a wanda yake cikin garin madina to amma kan cewa ta fi alkhairi wannan ba yana nufin kan cewar a a ita ana rubanya ta sama da sau dubu din ba an rubanya masa idan yayi sama da sau dubu amma kuma da zai yi a gida ta fi alhairi ta fuskar cewar ya rayar da gidan da abubuwa da dama wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta fi alhairi wanda muka sani da wanda bamu sani ba ta fi alhairi duk da yake wannan akwai dazifi din akan ta na na'am eh sallar farilla ba musamman masallaci ya cika sannan in masallacin ya cika mutum ya tsaya a kofar dar tauhid da nan farfajiyar harami ya yi sallah sauya ya sauya haɗe sai ya samu ladan wannan sallah da ya kware da gaske amma ba irin wanda yake ba za su taso su je masallacin ba an yi musu masallacin su a cikin darin tauhid ko a cikin hilton ba za su sauko ba sun ce ai kawai masallaci ya cika sai su zauna a can saman su su kan wannan sun samu sallah don ta inganta tun da akwai lafiya ko ba ta yankewa ta inganta a wajen samu wannan ladan to wannan shine abin duba tunda ba ta ko sun zo ba abin da ya hana su shiga cikin sau su shiga cikin masallacin in banda cikowa a wannan kawai kubbi sauki ne suka a suka zauna a cikin hotel suka yi sallah ba su ɗaukar umra daga jidda ba su ɗaukar umra daga jidda a akwai wanda yake ɗan jidda ne wanda yake mutum mazaunin jidda ne to mazaunin jidda zai ɗauki umarsa daga gidan daga inda idan ya ce idan ya bar gidansa ita fi sai kiro sosu na karshe wanda sai an fita an fita daga jidda ake ɗaukar umra ya ce sare ne ɗan inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye wanda yake koma ba wani harami kamar haifu an sha daga inda ya niya saboda ta inda ya niya nan gidan ka nan ne nan ne ɗan amma yi kokari ya je wannan da turo ke kafin ya kai sarki duk kure ne waɗansu ɗan jidda su to haka ɗan jidda ke nan ma'aikata wanda aiki ne kai su jidda duk da yake aikin aikin yana da alaƙa da aikin hajji kamar ɗan loda kamar ɗan airline ɗan kabo ɗan meridian da sauran sun je jidda da suka je jidda aiki suka je bayan sun yi aikin su suka zo za su tafi hajji za su tafi umra suka za su tafi umra zuwa makka to daga nan suka yi niyyar umra to za ka daga nan za su za su tafi sun koma miƙatin su tunda abin da ya kawo su jidda ya kawo su sun zo jidda daga jidda suka yi niyyar yin umra din to kun ga inda suka yi niyyar yin umra din dunan miƙatin ne to za ka daga nan za su kama a sun koma miƙatin domin da kuma to a fasiyon amma yayin da da a ce sun tuwo sun ce za su zo su umra ne ko ita ce kare min tsaki za su zama ko kanta su je kare min tsaki gidda ba min tsaki su kace amma tun da abin da ya kawo su gidda aiki ne sannan daga zuwan su gidda din suke niyyar za su umra a nan daga nan suke niyyar umra to daga nan za su harma sai kuma waɗanda suke su ba in gidda ba ba kuma aiki ne sai su gidda ba sun zo ibadar aikin hajji amma sai suka ga akwai takura kan su wuce masa ko su wuce madina sai suka bari su sauka a hotel suka suka sauka a hotel ka huta na ne kuma sannan za su tafi umra daga hotel ko kuma daga cikin gari suka sai suka yi harama to nan suke sai su tafi bai kamata an suka yi harama daga hotel din sai su tafi ɗauki mota jikin miƙafi rado garin rado su kai miƙafin jufa a nan wajen kilomita ɗari da sittin daga jidda ya siyo harama da nasu masu kusa amma an suka ɗauka daga nan wajen su kai yayi da su cikin yanka na'am ya halittu masallacin ku ba eh ya halatta ya halatta a kullum ya je kuba ya halatta a kullum ya je kuba domin ya samu wannan ladan amma al'aula ya sallar farilla a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kada garin zuwa masallacin kuba ya ce ya rasa sallar farilla a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da bayan sallar asubahi ya je ya sallar walha a can bayan sallar magariba ya je ya nafila a can ya dawo ya samu sallar isha a harami duk wannan su ne tsakanin azhar da al'asar ya je ku ba ya samu wannan kwarai da gaske na'am wanda yake ya tsaya kula da kayansa yana bin masallacin daga waje bai shiga cikin masallacin ba a ya shiga cikin masallaci ya tsayawa kayansa ko ya samu wani wanda zai masa gadin kayansa amma idan ya zama to babu wanda zai masa gadin kayansa babu kuma wanda zai zai kula da kayan sa din amma zai iya bin sa amma zai iya a a amma zai iya bin sallah daga nan to akwai illar cewar ya zama to mun farid alfa ya zama allon farid alfa wanda ke sallah shi kadai a cikin sahu kuma akwai malamai wanda suka bata sallah suke ba shi da sallah da haka ko da bai samu ba ko bai samu wanda zai kula da kayansa ba ya tsaya a nan wajen ya kula da kayansa daga baya ya sallar sa saboda tsaya ya kiyaye zuciya wajibi ne eh to wannan kafin ita ce ta karshe malam na'am eh ga wanda suke mutanen makka ne ko kuma sun zo makka suna zaune a makka suna so su yi umra to su ne za su je nan masjid Aisha su ɗauko harama da umra daga nan ai dama sharadin umra ga wanda yake cikin garin Makka miƙatin ta shine ya fita daga cikin iyakar haramin Makka to mafi kusanci kuma shine mai- inda mas- inda masjid Aisha yake shine mafi kusancin illu daga nan za su je su ɗauko harami sannan su zo su ga 'yan Makka kenan ko wanda suke cikin garin Makka eh a'a aikin hajji ba zai harba daga nan ba ya zo an rufe madina yana jidda kenan ko yana jidda ba zai iya zuwa rabi da je rabi da je ɗauko harami ba saboda an hana ba za a yi ba saboda haka a nan wajen a, da ya tashi daga cikin daga cikin jirgi idan aka ce musu za su je ce musu aka yi jidda za su tafi a'a idan aka an ce musu in sun zo jidda za su wuce madina ne haka aka ce musu an gaya musu kan cewa madina za su wuce idan an riga an gaya musu kan cewa madina za su wuce saboda haka bai tuno da niyyar cewa makka zai tafi ya umra ya zo da niyyar cewa madina zai tafi daga madina zai ɗauko harami saboda haka aka hana shi zuwa madina aka tsare shi saboda haka a cikin wannan hali ya zamanto jidda ta zamanto ita ce miƙatin ta sai ya harama daga jidda babu komai babu jini a kansa babu komai a kansa amma da ya taho ne bai sani ba makka za su tafi ko madina za su tafi to da ya zo a yana da- yana bayyana bayyana to idan ya zo jidda a lokacin nan tunda akwai ikimalin kan cewa makka zai tafi ya ƙetare miƙati saboda haka bai yanka akan ƙetare miƙati amma in ya zo da niyyar cewa madina zai tafi da ya tabbatar kan cewa daga nan ne ba zai iya zuwa madina ba yanzu makka zai tafi daga nan ne yin insha'in wato ibadar hajji ko umra daga jidda to a nan wajen jidda ta zama to masa miƙati ba zai zama ba zai yi yanka ba miƙatin sa na jidda ya isar masa insha Allah والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت